أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar da yake gudana karatu na ranar sudu inda muke gabatar da muwadda imamu malik dan anis rahmatullahi alaihi yau muna sudu nawa ga watan safar sha sha uku ga watan safar shekara ta 1446 shekara ta 1446 Allah ya mana muwafaka a bisa abinda zan makaranta muna babin mirasin rashin zai a ina muke muna wani babi mirasul kalala
muna kitabul miras a kitabul miras babi na tara babi na tara shine muka ce mirasul kalala a ba rubutu da ba rubutu duk bayani ne ba rubutu ba rubutu mirasul ma ma'ana kalala a kawai kalala muka ce babu ba ba insani ya mutu laysa lahu asal wal furu baka da asali mutum ya mutu ba jijiya ba reshi wanda ya mutu ba jijiya ba reshi to wannan gadan shi ne ake ce mai gadan kalala kenan ne ba jijiya ba reshi kenan ba asalinka ma'aikinka babu ba ma'aikinka wanda ya aiko ka kuma babu ɗanka ai asalin ka jijiya kawai babanka reshen kawane ne ɗiyanka to sai mutum ya mutu kotan baban shi ba baba baban ma ya ta mutu kuma kotan ɗiya babu ɗiyan shi ko mace ko namiji duk babu ɗiyan shi wanda ya haɗe shi na tsatso babu kenan wannan irin wanda ya wannan mutuwai alhaji ya mutu babu baban shi da rai kuma a ɗin shi wanda ya haifa na ciki babu kuwa to wannan irin wannan gadon shi ne ake ce mai gadon kalala gadon mi? e shi ne sauran da suke fasarta gadon dariya shi ne muka ce musamman a same shi yan uwan bai musa abin kirki ko kenan kaga sai su ta mai da ko a cikin babin kalala mun yi kalala na yan uwa ne ummai su 'yan kwali umayya ne gadon su kishi biyu ne muka ce in mutum ya mutu duk wannan babu su sai 'yan uwan shi li'ummai 'yan uwan na shi li'ummai muka ce in mace ɗaya ce a bata ne su da si in namiji ɗaya ne ma a bashi su da si ɗaya cikin shidda in kuma mace ce ɗaya da namiji ɗaya kowane sai a bashi su da si su da si ɗaya cikin shidda ɗaya cikin shidda in kuma ya bar 'yan uwan shi li'ammai waɗanda suke 'yan uwa da ya mutu sai bar 'yan uwan shi wanda suke uwa ɗaya duk wannan babu su ba shaƙiƙan ba ba duk sai yan uwan shiga wanda uwa ɗaya ta gama su to a nan muka ce in ɗaya ce ɗaya cikin shidda da ake bata in shi ɗaya ne namiji ɗaya cikin shidda in kuma yan uwan shi ne bari wanda suke uwa ɗaya da yawa sai a ba su misi raba fahom fahom shurka ofisulus sai a ba su ɗaya cikin uku su raba a nan wajen raban li'ummai yan uwa na wajen uwa muka ce babu li zakari misalil hazil su kawai gama ake a datsa kowa ya raba daidai wa daida ba a ce ba namiji a ba shi fara biyu kishi biyu mace kishi daya mun kare wannan muka ce a nan da ya kawo imam malik ya ce wannan fahazi kalala alati la yarsu biya ihwa lil ummi hatta la yakunu hatta la yakunu waladun wala walidun wanda ita ce kalala wanda da masu 'yan uwa wanda uwa ta gama ku ba sa gado sai in kaga sun yi gado sai inda aka ce babu ɗa babu ma'ai ba ƙari wani aiko muka zo aya ta biyu kuma wannan ta 'yan uwa ne li'abbai ko waɗanda kamar ɓangaren uba wannan ayat ce ya staftu naka annabi suna maka fatawa Allah zai ba ku amsa ko Allah zai muku fatawai a cikin kalala in imrin halaka idan mutum ya mutu laysa lahu waladun bayyadawa da ijma'an kuma wala walidun babu ma'aifi wala hu ukutun in el uwa ce kadai da ka mutu sai el uwarka ita ɗaya kwal kabari wadda ko uban ku ɗaya ko shaƙiƙiyarka da ka mutu duk wani babu su sai el uwarka ita ɗaya in ita ɗaya ce aka ce fala hannis ko mata raka sai a bata rabin dukiya wa huwa yarisuha shi ma kuma yana gadanta in lam yakul laha waladun in dai ita ma bata da ɗa sai ce fa in kana ta sanatai ne in kuma da ya mutu sai ba kowa sai yan uwanshi mata guda biyu fala kuma sulusani sai a ba su biyu cikin uku min mata raka cikin abin da ya bari wa in kanu ihwatun rijalan wani sa in kuma ya bar yan uwa da yawa na bangaren uba ba li'ummai ba maza da mata to suna sai a musu lizzakar musulul hazin kuma sayani haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi dan kakkubata Allah masani ne da dukkan komi kenan a takaicen takaicewa baitin Imam Malik ya kama wani aya ya gama asalin kalala sai ma kullasa ya ma bayani akan kalala inda za a gamu da kaka da ƴan uwa da kaza da kaza sai ma wannan bayani sai ya ce qala malikun Imam na Malik dan Anas rahmatullahi alaihi yake fa hadhihi alkalalatu allati takunu fiha alikhwa wannan ita ce kalala gadon kalala wanda 'yan uwa za su kasance a cikinta asabatan idza lam yakun walad za su kasance asibata kenan suna cin gado da asibci ayoshe inda ya kasance babuwa waladun babu ma'aiki kuma babu ma'aiki ijma'an babu walaisa waladun babu ɗa kuma ijma'an babu ma'aiki kenan wannan kalala ita ce yan uwa za su kasance asaba su ci gado da asibiti mai da asibiti kenan abin da ya saura na dukiya sai a ba su yaushe ne za a ba su lokacin da ya kasance babuwa waladun babu da ijma'an ko babu ma'ayi kenan ba da ba ba ba sai ce fayarithuna ma'al jaddi fil kalala amma dai su yan uwa suna cin gado tare da kakawa a cikin kalala kamar can ba amis bayani akan gadon kaka in sai game da yan uwa kenan shine cewa fa suna suna gado su yan uwa ma a jaddi tare da kaka fi kalala a cikin gadon kalala ai a can baya duk mai bayani ko in yan uwa suka gamu da kaka sun da kaka yana da zabi cikin nawa uku a cikin uku da abin da ya gyara shi zai yi imma imma sulusul baki in an hudda masu kurulmu dan aka hudda masu rabo yankekke kenan sulusul baki ko doki sulusul baki ko doki sudusin asalin dukiyai ko kuma doki ko kuma ayi mukatama kenan kaka na da zabi uku anan ko sulusul baki ko sudusul ra'sul mali ko kuma almuqasama mal ihwa kenan shine cewa anan fayrisuna suna gado su yan uwa ma a jaddi tare da kaka fi kalala a cikin gadan kalala sai ce fajaddu فالجد يرث مع الإخوة لأنه فالجد يرث مع الإخوة domin shi kaka ai yana cin gado tare da ɗan uwa in baba ne yana nan ya turewa ɗan uwa wannan matsala ce damar mai ta ko amma dai shi kaka suna gamuwa da ɗan uwanka su ci gado amma dai in baba ne ba zan can in ka in baba in baba ne babanka yana da rai ka mutu ɗan uwanka sun zo to amma dai in kaka ne fa suna iya zawa to shi ne cewa fajjaddu shi kaka ya risu yana cin gado ma al'ihiwa tare da ‘yan uwa amma da wakacin matsala ce khilafiya mai kisan baya sai ce li'annahu aula bil mirasi minhum li'annahu ai shi kaka shi ya cancanta cin gado ma hiye da su shi kaka shi ya cancanta cin gado hiye da wa da ‘yan uwa tunda da kwai inda kaka zai iya ci da kwai kuma su inda ‘yan uwa ba za su iya ci ba shi ne ci ba li'annahu hukukin nan kaka yake ne aula bil mirasi shi ya cancantan cin rabon gado minhum daga ‘yan uwa me yasa kaka ya cancantan cin rabon gado da ‘yan uwa me yasa wa zalika annahu yarithu ma'a dhukurin dhukuri waladil mutawaffa as-sudus wa zalika abin da yace ma kaka shi ya cancantan gado sai ce wa zalika ai haka ne annahu yarisu shi kaka yana gado ma a zukurul waladin mutawaffa tare da ɗiya maza na wannan macacce sai a bashi mi sudusi kenan kaka in mamaci ya mutu yana da iya maza suna ture kaka ba su ture shi kenan don wanda yi cancanta kenan ya yi yan uwa fawa gurin gado domin shi ko da da iyan mamaci maza kaka sai an yi sai an bashi kenan shi ne cewa zalika haka ne annahu shi kaka ya rusu yana gado ma a zukurul waladin mutawaffa tare da ƴaƴa maza na macece a nan sai a bashi ne sudusi domin shi ɗaya cikin shidda domin shi yana ɗaukar matsayin baba aitan aka ce wali abuwaihi li kulli wahidin min humami sudusu shi ko inda ba baba kenan wa zai zo gurin kaka to su kuma ƴan uwa wal ikhwatu la yarithuna ma'a dhukuri waladil mutawaffa shay'an ka gani su kuma al'ihiwa ɗan uwanka layar suna ba sa gado ma a zukuri wani da mutuwa fashi'al in dai shi wanda ya mutum da kwaira da biya maza to ɗan uwa ba su gado kenan kai da ka mutu in dai a ɗinka da kwai maza to wannan mazan sun turewa sun ture ɗan uwanka amma dai kakawa ba su ya ture shi kenan da wannan ya ce ma li aula bil miras minhum shi kaka shi cancanci yahi gado hiye da wa da ‘yan uwa me yasa saboda shi kaka yana cin gado tare da wa da iya maza na mamaci ‘yan uwa wa wasa ci mun gani in mutu ya mutu yanzu da mutum ya mutu da mutum ya mutu yana da iya kuma a cikin iyan da kwai maza to kenan kuma bai da baba amma da yana da kaka kaka ya gado kuma ya ba kaka ya gado kenan ya hau matsayin wa uba to mutum ya mutu da ya mutu yana da iya maza amma dai kuma yana da ‘yan uwa la'abai ko shakikai ko wannan sai gado ko sai ba duk wa ture su wannan iya maza sun ture su mun gane iya maza sun ture su amma dai ai ba su iya turewa kaka in dai uba bai gare kenan iya maza ba su iya ture kaka sai an ba shi ɗaya cikin shidda shi sai ya ce wa kaifa la yakunu ka ahadihim wa huwa ya'khudhu sudusa ma'a waladil mutawaffa wa kaifa la yakunu ka ahadihim yaya kaka ba zai kasance ba kamar ɗaya daga cikin yan uwa wa huwa ya ahuzu sudusu alhali shi wa kaka yana ɗaukan ɗaya cikin shidda ma'a waladil mutawaffa tare da shi wanda ya mutu yana da ƴaƴa shi wanda ya mutu yana da ƴaƴa kaka yana ɗaukan mi ɗaya daga cikin shidda su ƴan uwa to sai ce fa kaifa la ya akhudhu thulutha ثلث مع الإخوة وبنو العم وما الإخوة وبنو الأم أنا فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة to ya za a yi kuma bayan dauki ba sulusi tare da 'yan uwa babu 'yan uwa ma ya doka balle da su tare da iya ma ya doka balle kuma mun gane sai ce
wa banil ummi ya'khuduna ma'ahum ya'khuduna ma'ahum ath-thuluth wa bani ummi su kuma ƴan uwa li ummai ya'khuduna suna tsokar raban gado ma'ahum tare da su wane ƴan uwa wancan wannan uba me suke doka sulusi kenan shine ce wa bani ummi su kuma ƴan uwa na uwa ya'khuduna suna doka ma'ahum tare da ƴan uwa as-sulusu suna dokan sulusi ɗaya cikin uku faljaddu huwa alladhi hajaba al-ikhwati lil ummi shi kuma kaka in yana ne shine wata da yake hana ɗan uwa ne ummai wa mana'ahum makanahu makanahu al-miras makanahu matsayin shi sai ya hana su ma gado kwata kwata fa huwa aula billadhi kana lahum to kaga shi hi cancanta ya doki abin nan wanda su za su doka tunda in yana nan ai hana su yake li'annahum saqatu min ajlihi dan su wannan ɗan uwa sun faɗi sun rasa gado ne saboda wannan kakan walau annal jadda lam ya'khudh dhalika thulutha da a ce kakan nan bai ɗauki wannan sulusun ba akhadahu banul ummi da to ɗan uwa na wajen uwa su za su doka fa inna ma akhadha ma lam yakun yarji'u ila al ikhwati lil abbi fa inna ma akhadha shi dai ya doki ma lam yakun yarji'a ila ihwa lil abbi abinda bai kasance ba zai koma gurin ɗan uwa na wajen uba وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك alhali kuma ƴan uwa na wajen uwa su suka yi cancanta da wannan sulusin daga ƴan uwa na uba وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة الأم shi kuma kaka shi yi cancanta da wannan daga ƴan uwa na wajen uwa wani sarƙaƙiya ne ma kawai yana nuna ma kaka ai yayi ƴan uwa cancanta gado tunda shi kaka ko babu ko babu ɗiya ko da kwai ɗiya sai ya doka su kuma su kuma ɗan uwa inda kwai iya ba su doka to shi ne masu kai nuna mace ai su shi kaka da gaishi in dai da kwai in dai da kwai iya ma sai ya doka su ko wannan fa ba sa doka kenan nan dai ya ma kalala ya kare ma sai zuwa sabon babi na nawa
na goma ya ce mami babun ma ja a fil amma babun ma ja a fi amma babi abin da ya zo a cikin amma wato ce amma al'uwa a'a al'uwa a'a waje hala a hala ta wajen uwa uwa ce hala al'ammatu ita ce al'uwai baba
baba baba ya san al'amma al'uwai baba baba kanwa baba ko Yan yan baba yawa ita wancan tanti ta wajen wace ce ko duka tanti ake ce musu duka tanti ne ko da da faransa duka tanti ne eh to a darabci ne su sai ita wannan ta wajen baba sai ta doki amma wacce ta doki hala hala a a faransa duka tanti suke ce musu tanti ne ko eh kenan su a larabci yan uwa ta wajen uba ita ce amma shi dan uwa na wajen uba shine al'amma kan ka ce wannan ammi ne kenan wannan anan babanka ne uwan babanka in ka ce wannan amma ta ce kenan wannan kanwa babanka ko koyan babanka in ka ce wannan hala ta ce to kan mushi kadai kenan yanzu wanda muka ce ma ja a fili ammaci raban gado abin da yazo akan gadan amma kenan wace ce el uwai el uwan baba kan washi ko ya san da Hausa gogo da Hausa ai bata suna ina ni ta wace ce ina ni ta wajen wace ce ina ni baba ne kenan kanwar baba kanwar baba ko yayi baba ita ce baba ne to wata ce gugu gugu a kudin jiya ce ta gugu eh wace ya kudu da kusa cewa da shi da ko ya ya ya ni ya ya kindu eh da hasu da jiya an kana ji al'aman kuna so ya kindu ko ya ni a yakin da na hudu ce na guda yakin da hudu ce yayin dai al'ammatu hiya uhutil ab kuka ce mu muna cewa da hasana hausa mu baba ya ce na baba ne ka zaka gwada ba don yin ba da haka ne a to kenan al'ammatu bi baba ne kenan ma ja a fi amma abin da ya zo akan gadan baba ne kenan wannan zai ma bayani imam maliki taurisin zaul arhami gadan ma'abuta arham zumunci ai da kuma wanda zumunci gama ku wanda samun zaul arham busu gado wayan gane ita ma matsala lafiya ce imam maliki ne da shafi suka hana su gado amma ne da imam hanabila da hanafiya suna ba su gado da turja amma da fuka hawal madina busu ba su gado ita ce kuma zaul arham fuka hawal madina duk busu ba su gado ko da an raba gada an raba gadan wasu ai a gado da kowace ran an raba an raba kuma ba wanda za a ba gaban mutum ya mutu sai aka ba masu furudul muqaddara kuma yi sura su ai malikiya ai ba a ba kowa ba a ba zula haram sai dai a kai shi baitul mali sai dai baitul mali amma da su a hanabila ba a kai shi a hanabila ba a kai shi baitul mali a hanabila sai dai a yi rabi kowannan wanda aka ba gada a ƙara musu ko kuma a ba zaune arha mun gane yanzu a malikiya da kuma matsalar da in an raba gada zai yi sora masu raba musu cinye ba to a malikiya yana kai shi bai tilma da ake kai shi bai tilma da ake kai shi to amma dai a mazhaban hanabila su sai suka ce su wanda aka ba kin a ƙara musu ko kuma a zo zaune arham kin a ba su to yanzu da babu amma muka malikiya ma yanzu ai babu bai tilma kenan anan sai a hawa a wanda ya kaji in kaji gida alkali sa gaban da kyau ba mun karatu ne ba na ba to za ku je gadan wa
amma
gadon babani yar gowa sai ce قال وحدثني يحيى عن مالك ubaidillah ya ce ya hayyar laisi ya bani labari daga imamu na maliki dan anis rahmatullahi alaihi عن محمد بن أبي بكر daga muhammadu dan abi bakar bin بن muhammadu محمد dan muhammadu بن عمرو بن حزم dan amur dan hazam أنا عبد الله بن حن- حنظلة daga قال abdurrahman dan hanzalata الزرقي الزرقي wanda aka ce mai azurakiyu أنه أخبره عن مولاه shi abdurrahman bin hanzalatan annahu ahbarahu shi ya bada labarin عن مولى لقريش daga wani bararren bawa na quraish كان قديما يقال له ابن مرسى ya kasance kadiman da dadde ne yuqalu lahu ibnu mursa ana ce mai ibnu mursa kenan Annahu shi qala.
wanda ya ka labarin ya sunan shi ابن مرسى ibnu mursa annahu qala ibnu mursa yace كنت جالسا عند عمر بن الخطاب kuntu jalisan ina zamna gurin halifa na biyu umar dan hattab radiyallahu anhu فلما صلى الظهر lokacin da ya ja musalla ya sallaci sallah azhar قال sai umar dan hattab yace يا يرفع ya yarfa ya kai yarfa nan yarfa wani bararren bawa ne na umar dan haddab sunan shi yarfa kamar hajib ne na shi in aka ce hajib kamar mai isar da sallama sallama ake cewa da ko wannan an zo shine ake gani tufana a ganka to wannan bararren bawa ne na umar dan haddab amma da ya yanta shi sallama shine hajib din shi ne kenan shi wannan mai ba labari ya ce ina zaune gurin umar sai muka yi sallah sallah azhar ko da muka yi sallah azhar sai umar ya ce mi
يا يرفع ya yarfa ya ce ya yarfa kamar ya kira shi ne sai ya ce mai mi هلم ذلك لكتابة kawo mini wannan rubutun ko kuma kawo mini wannan littafin لكتاب كتبه في شأن العمة ga wani littafi ne wanda ya rubuta shi a cikin sha'anin ita baba ne فنسأل عنها domin mu yi tambaya a kan da tun daga jama'a nan mun kare sallah ga sahabbai ga wanda mu yi tambaya a kanta ونستخبر عنها kuma mu nemi labari a kanta ya gadon ta yake Yana. kenan kamar umar bin haddad ya yi wani rubutu a kan amma a kan gadon ita baba ne da ya rubutu a kan ba- eh, a kan gadon baba ne sai ya ajiye rubutun amma dai sai yake so ya tabbatar ya ga ya samu shaida sahabbai tunda ita gadon baba ne gado ne wanda nassi bai zo da shi ba na qur'ani ko hadisi kamar hadisi qur'ani bai zo ya ce ga abin da za a bata kuma hadisi bai zo bai ce sahihi ya ce ga abin da za a bata kamar yanzu muka zo wata ƴan uwa wata wace ce wata wace duk qur'ani ba ce ga abin da za a basu ba to ita baba ne qur'ani bai ce ga abin da za a bata ba sai umar dan hadan sai ya rubutu sai ce da yace kamo wannan rubutun kenan yayi wani rubutu ne akan abin da ya shahi ita gadan ba a lokacin nan da yace kamo itilimi hallumami
هلم ذلك a hannun mazalikar لكتاب.
kitab kenan kamo wannan rubutun in ka ce littafi ko rubutun kenan kamo wannan rubutun tun da ba littafi ne bai akan kamar ya rubuta ne akan wani kamar a ta'ala suke rubutu a fata ko a ko kashi ko na abuwa kenan yayi rubutu ne akan abin da ya shafi amma shi ne yace an kare sallah sai yace a kame wannan rubutun me yasa za a kame rubutun me yasa za a kame rubutun فنسأل عنها fa nas'al anha sai mu yi tambaya a kanta kenan tunda a ga jama'a nan sai mu yi tambaya wa yake da labari akan gadan amma wa nastahbir anha ko mu samu labari mun gane to ya aka yi فأتاه به يرفع sai yarfa sai ya kawa umar dan haɗar da dillawa an wannan kitabin rubutun da aka yi akan amma da ya kawo mai kenan rubutun kenan da bai ma dogon bayani ya takaita ma abin kenan da ya kawo mai abin sai ga abin da kama umar sai ga kama abin da ya rubuta ya saba da abin da aka gaya mai kenan an gaya mai kenan shi kamar in ya mai yiwa ya rubuta akan amma tana da gado kuma yan zamanin su nuna mai amma ba ta da gado yan jawa sabon suna mai amma ba ta da gado kenan dan wanda aka kame abin me yayi فدعا بتور sai ka ce a kame wani kwano in aka ce taurin kamar kwano ko tasa أو قده au في إماء adahin ko kuma akoshi sai ce a kame kwano ko akoshi da ruwa mun gane da aka sai ne فمحى ذلك الكتاب فيه sai ya goge wannan rubutun da ya a cikin wannan kwanon ko tasir kenan dan kai bar hujja akan amma tana gado kenan abin da ya rubuta sai ne sai ya goge me yasa ya goge ya goge saboda ya tambaya ya tambaya ya nemi labari bai samu ba tabbaci a kanta don wani ya ce a kame tanwir tanwir mine ne muka ce tasa ko kwano ƙarhin kuma akoshi a kame da ruwa kenan zai goge wannan rubutun da a cikin fata ko a kashin kenan sai goge wannan rubutun dan ma sai bar shi wani doka hukunci sai aka ya sun maƙala sai Umar bin Hattab ya ce kenan Umar bin Hattab ya ne da ya goge sai ya ce
laura biyaka Allahu warithatan a'a laura diyaki Lau- ad-damir ya'udu ila amma laura diyaki lahu warisatan da Allah ya yarda ke kina gado ke baba ne a karraki a ƙauraki da ya tabbatar da ke sagire lau laura biyaka Allahu warithatan a ƙauraki hallo ne laura biyaka Allahu warithatan a ƙauraki kenan ya goge rubutu ko Da- da ya goge rubutu abul tayi sai ce laura diyaki lahu ne da Allah ya yarda ke amma baba ne kina gado da ya ya tabbatar da ke kuma ya ƙara cewa dai da Allah ya yarda ke kina da gado da ya tabbatar da ke kenan me muke gado ana kenan amma bata bata da gado sai ya ce wa haddathani an malik ubaidillah ya ce ya hayyan laisi ya bani hadisi an malikin an muhammad bin abi bakar daga muhammadu dan abi bakar bin dan hazmi hazam annahu sami'a abahu kathiran shi yaqulu muhammadu bin abubakar bin hazam ya ce ya ji baban shi so yawa kasiran ya ji baban shi so yawa ya kula yana cewa kana umar bin al-khattab yaqulu umar dan khattab radiyallahu anhu khalifa na biyu ya kasance yana cewa ajaban lil amma abin mamaki daga gaba ne
turathu wa la tarifu ana gadanta ita kuma ba ta gado abin mamaki ga baba ne tana gado ita ba gado ana gadanta yanzu ya sun zai zai ci gadon amma da ita wata ta gadon ta bane kenan shi ne wani ajaban ajabali lil amma abin mamaki gaba gaba ba ne tu rasu tura su ana ana gadanta wala tarifu ita kuma ba ta gado kenan ai ita babai ɗiyan in aka buga babu babu babu babu babu ai ɗiyan 'yan uwanta za su yi amma da ita shi ɗiyan 'yan uwanta aka ba da ba- ga baba ne babu babu babu babu babu babu babu babu babu babu babu babu ya bazu ɗan ɗan uwanta sai ne sai ce ɗan ɗan uwanta sai yi gadon sai ta baba ne amma da ita kuma ba ta yi gadon ba ɗan uwa ɗan uwan ma eh eh ko an buga an buga a maza- a a wannan malikiya fata wannan umar ba ta gadon shi amma da muka ce wasu ba za su da aka tana gado ko an buga an buga ba ta gado kenan shi nan fata umar ce ajaban lil amma abun mamaki ga baba ne ana gadanta ita kuma ba ta gado yadda shi da fice misali in aka rasa aka rasa aka rasa aka sa dan dan uwanta sai ne ita ko ba ta yi gadan dan uwan ma ba ne dan uwan ba kenan kaga a wannan asar guda biyu wa in kana asar ne munqatil isnad amma dai shine imam maliki ya hau akan ita baba ni ba ta gado wace ce baba ni yau baba kanwa baba ko yabba ko yabba ba baba ne kuka ce aka ce wata ko ba ita ce gogo ba kanwa baba ko yabba ba ita ce baba ne ko kanwa baba ko yabba ba ita ce baba ne dai ko eh eh ha to ku ya tada fata kusa da su kanwan ma da yanzu ya zama ce mata kanwan ma da ya zama ce mata ita ce baba ne ce ba gogo ba to ita ce miki kenan ita bata gado baba ne kenan kanwai babanka ko yai babanka kenan ba ta gado a malikiya ko a fatan ma maliki kenan ita ce amma shi kuma ammi mu ce mai eh shi ammi ya sunan shi kanin babanka kowan babanka namiji ya sunan shi wannan da barbaci ne ai ka ce kanin babana ne ai fasara ce kai shi ma ya sunan shi a duk suna da suna da hausa ba a kawu ne a kawu na ne wannan kawu na ne ne a da bari wani da bai da mulki kawai shi da mulki kawai to shi to mu je to a fasari shi karin baba shi mun kare da wa baba ne kenan kanwai kanwar baba ko ya baba ita baba ne kenan a fatawai imam na malik da wannan asar inda ya ka basin batami ba ta gado da wannan umar ɗan haɗa rikicewa ajabar li amma tura su wala tare su amma da muka ce ga wa'ansu mazhab sun ce suna ba ta gado inda an rasa an rasa ko magada to to shi wa amin yana gado eh amin yana gado shi amin yana gado shi kanin baba kowan baba shi yana gado inda babuwa asibi yake kasancewa shi shi shi kanin baba kowan baba asibi yake kasancewa inda babuwa ba baban ba da ba dan da namiji ba yan uwa
ba kaka eh eh kenan ayin kwashi wan babanka ko kuwa ya ji rudu sai rudu eh yanzu dan mu'azzam yoshi tigarias
lokacin da
yoshi ga eh yoshi ne tigarias dan shi ai yanzu eh lokacin da ba mu azab yanzu shi dan mu'azzam yoshi zai zo ciga ai ga sanarwa da gani ko misali da abu ga gani to zai zai ciga ne sai sai ba mu sai adam ai ai gadi nashi ne yoshi ne zai shi ya tun ke na hira da ba ba ba ba wa ba da ba yan uwa duk sai bambana ayo ai mutu ne an mi an mi miji da ce
dan mu azab amma shi zaka cika da shi a wuce
a takaicin takaicewa ne a es- eh, misali da uku a takaicin takaicewa ne ita amma kanwar baba ko ya baba ita muka ta ko ita muka ce bata mi bata gado shi ne maka kaunin wannan asar guda biyu ita bata gado da faradi ko da asirci ita kanwar baba ko ya baba bata gado amma dai shi ammi wan baba ko kanin baba shi yana ne shi yana cin gado kenan shi kaga ina ne to zai ci gado shi ne muke tambaya amma zai cika da amma ai ai dai ya ci dai eh amma yau duniya daga an yi haka an yi haka ai sai su ya fara eh sai ina da ci gada inda ba mu wannan ba ba ba
a abu ɗaya ba ɗaya mutum ne to an rama jika yaushe ne ammi kananka kuwanka yaushe ne zai gada ka inda inda shi mamacin ba baban shi
an mishi ba ta kuma shi ba an mishi eh shi da ake yi eh an mishi kenan ammin mutum baban shi ko baban eh yaushe ne zai gada ka yawa kanan babanka kuwan babanka yaushe ne ke gadan ka muka ce inda ba babanka baitin ba babanka ba ba ba ɗanka ba jikanka namiji ba ‘yan uwanka shaƙiƙai ko li'abbai daudu kenan duk wannan babu kenan dole ya zo eh kenan shi yanzu ya ci gado amma da ita amma ha ita ba ta gado sai da ita a ci gadonta mun gane babi na sha ɗaya
babu mirasu wilayatil asba wulatul asaba kenan nan majibantan asibiti wulatul asaba majibantan asibitin kai shi ne suke cin gadon ka kenan in aka ce ai ana cin gado da fardi ko da asibiti ko to aka ce wulatul asaba kuma yan uwanka wanda ko wani aika aika kai za a biya diya za a yi mai so su tattare su biya diya nan da asaba ake ce musu kenan wulatul asaba nan zai ma darasi kamar a jere yan uwa in wane yana nan ya turewa ne in wane yana nan ya turewa ne in wane da wane sai gamu to wane ya turewa ne shine zai jera ma imam malik kenan ai in misali in da in wane yana nan babu wane in wane yana nan babu wane kenan sai mu bi su nan ɗaya bayan ɗaya sai mu ilga mutum nawa ne a hankali sai ce qala malikun imamu na maliki dan anis rahmatullahi alaihi ya ce al'amrul mujtama'u alaihi indana al'amarin da muka tattari a kan shi a gurinmu madina garin manzo allazi la ikhtilafa fihi wanda babu saɓani a cikin shi wallazi adraktu alaihi ahlal ilmi wanda na riski ma'abuta ilimi a kan shi a madina garin bi manzo baladina a nan madina garin manzo fi wilayati a al'asaba cikin mene wilayati a cikin al'asaba wilayatul asaba kenan jibintal asibanka yaushe ne za su ci gadon ka kenan wane ne yake wane ne yake ture wani ko wane ne iya nan ya sa makan wane ne iya nan yake bai sa makan sai ce anna al-akha lil abbi wal ummi Mm.
aula bil mirata min al-akhi abbi akhi akhi lil abbi to batan na ɗaya kenan annal akha lil abbi wal ummi dan uwa shine annal akha dan uwanka lil abbi wal ummi wanda kuke baba daya uwa daya aula shi ya cancanta cin gado shine aula bi miras shi ya cancanta cin gadon ka min akhal lil abbi ga dan uwanka na uba kenan nan mutum biyu ne suka gama aka buga aka buga ba baban ba ba ba da ba dan da namiji ba ba wanda kake da kawai da ƴan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya shi mamacin da ƴan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya da ɗan uwan shi ƴan uwan shi uba guda kenan wa zai ture wani ana kenan ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya suna ture ƴan uba ɗaya shi ne na yace annal akhalil abi wal ummi ƴan uwa waɗanda suke uwa uba ɗaya uwa ɗaya aula su suka yi cancanta ga gado min akhilil abi hiya ga ƴan uwa wanda kuke uba ɗaya na wadu na nawa to je ka والأخ لأل والأخ لأل والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم yawa wal akhalil abi ɗan uwanka kai mamacin na wajen uba wanda kuke uba ɗaya aula bi miras shi ya cancanci ya yi gadonka min bane akhi daga iyan ɗan uwanka waɗanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ina ne kenan kenan da aka je nan da aka je aka zo masu gada baka da shaƙiƙai ko ɗaya baka da shaƙiƙai ko ɗaya amma da shaƙiƙan da kwai mi da kwai ɗiyansu kuma ga ga li'abai nan kenan wa zai ci gada ga nan li'abai ai a can ba muka ce ɗa yana hawan guri uban shi ko kenan anan su ɗiyan shaƙiƙai ba za su zo su ce ba mu zan mu hau me yasa saboda li'abai sun yi kusa kenan in aka gamu da ka- da mutumin da ka mutu shaƙiƙanka babu amma dai da kwaiwa da kwai ɗiyarsu kuma da dutsen kuce da kwaiwa li'abbai kenan wace ta ce gado ana li'abbai kenan shi ne cimaya annalwa
وال والأخ للأب أولى ‘yan بال uwa wal'aku li'abbai ‘yan uwa na li'abbai kenan ‘yan uwa wanda babanku ɗaya aula bilmira su suka yi cancanci su yi ga- su yi gadonka من بني الأخ للأب والأم daga ɗiyan ‘yan uwanka shakikai su ne kenan lil'abbi wal'ummi mun gane wannan na nawa to sai ce وبنو الأخ للأب والأم wa banuwa وبنو الأخ للأب والأم wa banul akhi ɗiyan ‘yan uwanka na baba a wa banu akhi ɗiyan ‘yan uwanka lil abbi wal ummi waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya aula su suka cancanci su yi gadonka min bane akhi lil abbi fiye da ɗiyan ‘yan uwanka na wajen uba da ka mutu duk ba ba ba ba ‘yan uwan naka ma babu su sai ɗiyansu amma da aka zo ɗiyan nasu ga ɗiyan shaƙiƙai ga ɗiyan li'abai kenan ya yi ce mana kenan ɗiyan ‘yan uwanka wanda kuke uwa ɗin uba ɗaya sun yi cancanta fiye da ɗiyan ‘yan uwanka wanda kuke uba ɗaya suwa ya gama anan uku kina uku da muke suwa sun gamu دين نفاري nan duk ɗiyan ‘yan Yan uwa ne.
‘yan uwan naka babu su ko na ɗiyansu ne amma da ɗiyan nasu da ɗiyan shaƙiƙai da ɗiyan li'abai sai aka ce ɗiyan shaƙiƙai su suka cancanci gadonka fiye da ɗiyan li'abai kada sake karanta وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب mun gane ko to sai na nawa to je kana hudu wa banul akhi lil abbi aula min bani ibn al akhi lil abbi wal ummi wa banu
wa banul akhi lil abbi aula min bani ibn al akhi wal aula min bani ibn al akhi lil abbi wal ummi mu je tare wa banu akhilil abi yanwa diyan yan a wa banu akhilil abi diyan yan uwanka li abai kenan diyan yan uwanka wanda kuke uba daya aula su suka cancanci gadanka min bani daga diyan dan dan uwanka li abai shakiki me yake nina buga misali Ya- yawa kenan ɗiyan li'abbai su suka yi cancanta fiye da jikan shakikai yanar da aka zo duka 'yan uwan babu amma dai da aka zo li'abbai ga ɗiyansu da aka zo gurin shakikai babu ɗiyan nasu masu jikokinsu kenan a nan ɗiyan wa ɗiyan li'abbai sun hi- sun yi jikokin shakikai kenan ɗiyan li'abbai su suka cancanci su yi gadon ka fiye da ɗiyan fiye da jikokin shakikanka yana jika وبنو ابن ال... وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم للأب والأم
wabanu ibn al'ahi ɗiyan banu ɗiyan ɗan ɗan uwanka للأب lil'abbai kenan jikan
يعني jika li'abbai ko kenan ɗiyan ɗan ɗiyan banu ɗiyan ibn al'ahi ɗan ɗan uwanka lil'abbi na uba kenan jikan jikokin li'abbanka jikokin ɗan uwanka wanda yake uba ɗaya aula su suka cancanci su yi gadanka min al'ammi fiye da amminka kanin babanka ko wan babanka shi ya gane ya fasa ta ma sai ya ce ma ahi abbi lil abbi wal ummi dan uwan babanka waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya na waɗannan wane ne wasu waɗa shi na waɗannan wane ne kuna na biyar wane ne banu ibn al-akhi banu ɗiyan ibn al-akhi ɗiyan ɗan uwanka lil abbi wanda kuke uba ɗaya kenan jikan wanda kuke uba ɗaya da ka mutu babu babu amma dai da kwai jikan wanda kuke uba ɗaya kuma a can kuma gawa عم للأب aula min ammi kenan suna iya ture amminka waye ammi wanda dan uwan babanka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da babanka kenan jikokin muje jikokin wa jikokin wanda kuke uba ɗaya da aka zo aka nema aka nema sai jikokin wanda kuke uba ɗaya kuma can ga kanin baban kowa babanka a nan wa za a sa gaba jikokin waɗanda kuke uba ɗaya jikokin wanda kuke uba ɗaya a gado suna ture hamdi tun yabba kamar yanzu jikokin yanzu ba kamar yasin ba to jikokin malam yasin a gado na sun ture kanan malam kowa malam eh malam iya gusa da wani aka kusa da shi eh yana kaga kaga ne zururu to sai ce والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب wal ammu amminka wai ammi maka ce to shine ya fasa tama wal ammu amminka akul abi dan uwa na babanka lil abi wal ummi waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da babanka aula shi yayi cancanta gadanka min al ammi daga amminka ahil abi dan uwan babanka li abi wanda daga wajen uba ne shi ko ne ne wannan ‘yan uwanmu da ka mutu walasin da ka mutu da ka mutu ga ‘yan uwan babanka wa- da ka mutu duk babu babu babu amma dai ga ‘yan uwan babanka wani da babanka suna uwa ɗaya uba ɗaya wannan kuma da babanka suna uba guda kenan waye zai ture wani wanda da babanka suke uwa ɗaya uba ɗaya kenan sun ture wanda uba ɗaya ga masu da babanka sai ce na nawa na shidda jika
وابن العم للأب أولى من أولى من عم الأب أخي أخي أبي أخي أبي الأب للأب والأم a katoliki wal'ammu muke ce wal'ammu ahulil ahul abin والعم abi أخو الأب للأب أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم
wal'ammu dan uwan babanka wala shi ce he fasarta ma ce ahul abbi kenan dan uwan babanka ammu waye ammun zai fasarta ma ammun ne sai ce wal ammu ammunka wane ne ammunka sai ce ahul abbi dan uwan babanka lil abbi amma dai dan uwan baban naka uba ɗaya ga masu da babanka aula shi ya cancanta hi gadanka min bane ammi daga ɗiyan dan uwan babanka waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya faɗa shonin na nawa faɗa shonin a a hin kawo da aiba kuwa san kalifa bugu shi wani yanwa a wani na ƙashin wani ne yanwa da ka mutu babu babu babu babu sai aka samuwa
Ɗiyan ammi wanda ake uba ɗaya uba ɗaya.
Eh.
Ba ammi wanda ake uba ɗaya.
eh Kenan ammi wanda ake uba ɗaya ya fi ɗiyan ammi wanda ake uba ɗaya uba ɗaya.
yawa shine wal ammu nan ammun ka ne am akul abbi dan uwan kalimtai karanta unzul ilkitab wal ammu ko a an kare kai zaka zana su kai kike fusa wal ammu wane muka ce Ammi عم ɗan uwa.
نوعه بقى dan uwan ubanka ko shine fasata ma ce akul abbi ko dan uwan babanka li abbi amma dai dan uwan baban naka baban su ne dai da بابانك aula shi ya cancanta higadanka min bani daga ɗiyan amminka ahil abbi ɗan uwan babanka lil abiyar ummi wanda suke uwa ɗaya uba da ya ne na kwagan shi kwada shi a ba kalkar wane ne nan da hausa eh
يا هذا dan uwan baban da ka mutu babu babu babu babu babu babu ko amma dai da kai kanan babanka kanan babanka ko wan baban naka shi kuma uban su ɗaya da babanka ga yana ko kuma da aka zo gurin wanda suke uwa ɗaya da uba ɗaya da babanka babu amma dai gawa ga biyan su kenan shi wannan kanan babanka ko wan babanka shi sai yake ture ɗiyan shaƙiƙin babanka Ta.
ka cewa kuma da lalata gani zai Khalifa ɗin ya rasu. Kenan ga ya san kuma ga Faisal.
Eh.
Ya ture Faisal.
tsanan to muje sai ce وابن العم للأب إيه.
أولى من عم الأب أخي أب أخي أبي أخي أبي الأب للأب والأم
wabin al'ammi ɗanwa ɗan ammi lil'abbi ɗan ammi ko shi ma lil'abbi aula shi ya cancance gadinka min ammil abbi ahi abi abbul li'abbi da ubbi ‘yan uwan kakanka eh na ‘yan uwan kakanka eh kenan wane ne ya cancanta Ɗiyan ɗayan amminka amminka shi ya hi da arzi li'abbi ɗayan amminka li'abbi shi ya cancanci higadanka yadda kaka.
a a ɗan uwan kakanka shakikan kakanka kakan naka shakikan shi wan kakan kokarin kakan da ne ya turu su guda nawa ne muka yi eh wazi zana su wazi zana su to kenan in muka hau wannan fatara ta gaba dogo ne kan karatu zan tsaya kenan daga nan zan tsaya kan mu tsaya nan akan me muka yi karatun yau akan zaul zaul arham ko taurisi zaul arham kenan muka ce mas'alar take su zaul arham muslimi busu gado inda imam mali busu gado ko amma da muka ce da kwai hanabila da hanafiya suna ba su gado amma da shafi'iya da malikiya busu ba zaul arham gado ko to muka ce zaul arham daga cikin su yake da kwaiwa baba ne ita ce muka yi gadon ta al'amma ko ita baka ce ba ta gado amma dai shi amkin shi ita wa- baba ne ita ce kanwa uwa ko a kanwa uba yab babanka ko eh, hula sakaratin da zabi Yi- am- baba ne ka yab babanka ko ganwa shi ko kanwashi wannan basu batta gado shine Umar bin Hadabi ke ta ajabali amma turasu wala tarisu amma da shi namiji kanan babanka ko wan babanka shi wannan yana yana gado kenan amma tana cikin zul arhami to suwaye zul arhami bai ce ita amma nan wanda basu gado suwaye zul arhami haka
da kwai ɗiyan ɗiyan ɗiyan ɗiyakka mace ɗiyan ɗiyakka mace su ma ai zau da arham ne banuna ne banu abina'ana kenan ɗiyan ɗiyan ɗiyan mata ɗiyan wani gida ne can kenan ba ya ci a can ba ya zo nan ya ci mun gane jikanka na wajen ɗiyakka mace bai gadon ka jikanka na wajen ɗiyakka mace bai gadon ka shi na wani gida ne na wancan gida ne sai dai uwar shi ta zo ta ci gado a gida shi ba ke shi zo ba kan ya ci shinkafa ko ba eh eh kuma an san. eh kenan daga cikin zuwa arabi kenan su ne banu binti ɗiyan ɗiyan ɗiyanka amma dai mata ba sa gadan kuma ha kuma hadu da kai banu ukuti ɗiyan yakka ko kanwaka ba sa gadan ka yana cire eh eh da za a yanzu kanwa ya sun koyi ya sun ba ta ɗiyan ɗiyan banu ukut ai ita ukut ba tana gado ba ukut ai tana ɗaukar matsayin ɗiya hamma a bata discipline gado ko in aka buga aka buga aka rasa ita yan uwarka ai tana tashi da rabin dukiya ko to diyanta mun gane banu uhud kenan diyan el diyan diyan el uwarka su ma suna cikin zul arhami kuma ha kuma da kwai banatul akhi diyan yan uwa li ummai su ma suna cikin wa zul arhami to kwana da kwai hala hala wace ce
والأوى inna ni inna ni inna ni ko na inna ni inna ni duk wanda ba su gado kenan wannan kaɗan daga cikin su muna muna zuwa baban su gaba wannan suna ake ce musu zawul arham ma'abuta zumunci ne yanzu kaga jikan ka ai mutum ya yi son zaga jikan shi na wajen diyar shi mace zaga in yanzu zai hima na wajen da namiji wace amma da duk yadda za a shi wannan jikan ka na wajen diyakka mace duk yadda za a je gadon ta in ka ruwa ai haka ne tun da bai a ci ba a zai caca bai a zo da gaiba bai kwasa kuma ya kwasa ya kwasa a can ya kwasa ana ai haka ne zai tun da ai shi hanyar bi gari sai dai uwar ta zo ta ci to kenan sai mu tashi kan karatu kala malik malik sai a sa alama nan da fata abin da muka karanta Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilayk